بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka yin gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya samu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato 25 ga watan rabiul akhir shekara ta duniya da yudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ranar kuma za ta yi ci gaba da karatu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka masallaci na cin kansa jandarmeri a unguwar yandala babban birnin ya mai jamhuriyar biyar kamar yadda duka fara gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka duk mako wannan juma'a ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo don ci gaba da wannan karatu a yau kuma za mu darasi na wato 45 a cikin suratun bakara kuma yau wannan shi ne darasin na 43 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci amin a wannan sati da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta dariya wato 80 ko 70 aya ta dariya 70 da bakwai insha Allah da zamu tashi farkon aya ta dari da saba'in da takwas muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya ba mu ikon karanta a daidai da fahimtar daidai da aiki da abin da ya Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yi wa alladhina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة اللوك الإيمان كتب عليكم القصاص في القتلى أن وجبتاكم القصاص أتقدم بالشرعية وشوكسة ko kuma ka ce yawo wani gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce ya wajabta a gare ku dangane da abin da yake na ramuwa dangane da gawo wani da aka kashe gane ko Allah ya ce al-qurbu bil qurbi idan da ya kashe ka wato idan da ya kashe da to a kashe shi ma wal abdi bil abdi haka ne idan bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi walƙunsa da ƙunsa haka ne idan mace ta kashe mace a kashe ta da gaba Allah ce fa man kungiya da kungiya kun shaɗu amma idan aka yaƙi wa wanda ya kisa wato na ɗan uwanku shaikun na wani abu fattiba'u to shi wanda suka yi yafiyar fattibabu bil ma'ruf su bi wannan wanda zai biya diya da kyautata kina mutum yayi kisa an yafe masa an ce ba za a kashe shi amma zai biya diya to waɗannan da suka yafe wanda ya kisa za su bi shi diya to su wato su bibi wannan diyar da za a bashi zai ba zai ba su wato ta hanyar kyautata ba ta hanyar matsa masa ba su takura masa wato sai ya ba da nan da nan da gaggawa kun san cewa sha'anin diya kuma ba mutum da yake biya ba wato yan uwa dangin uwa su suke haɗuwa su biya diyar wato ɗan uwansu da yin iska to shi ne Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf wato kudi wannan wanda zai biya diya da kyautata shi kuma wanda zai biya diya ta Allah ce wa ada'un ilayhi zai sa shi kuma ya kokari ya bada diyan nan ta hanyar kyautata banda mumafala wato jan lokaci bayan wato lokacin da masu wanda aka yi kisa ko kuma wanda aka shi uwansu sun ba da lokaci iya wato lokaci ko sun yi hakuri sun kyale wanda ya kisa sun ba shi dama wacce take mai yawa amma kuma shi yake so ya ja lokaci har a haƙura a kyale shi in sha Allah ya sha wa adabu ilahi isa ya ba da wannan diya ta hanyar kyautata ya ba da ta lokacin da ya kamata idan ya samu idan aka gama tattara ta a yi ƙoƙari a ba wa masu haƙƙin sai Allah ya ce zalika tafsirun rabbikum wannan sauƙi ne daga gurin ubangijin ku wa rahma da kuma tausayi da jin kai wa man ihtada ba'da zalika amma duk wanda ya je kare iyaka bayan haka wato bayan an riga an ce ba za a kashe wancan ba da ya kisa a an yace za a ba da diya sai wani ya je ya kashe shi kun gane ko ko kuma shi da aka ce an yace masa ya ba da diya ya gudu ya tsere ya ki ba da diya to ka gane ya ƙeta niyya shi yasa Allah ya ce fa man yada ba da zalika duk wanda ya ƙeta niyya ta bayan wannan yanzu dai ya ta cewa za a ba da niyya an yi ya ce za a ba da niyya to duk wanda ya ƙeta niyya ta ko kuma su da suka ce sun ya ce ba za su kashe shi ba su ka ƙeta ra kuma daga bayan sa ne su kashe wannan wanda aka yaƙi da kisa da ya niyya to Allah ya ce farahu azabun alim wanda ya wannan ƙeta niyya kan yana da azaba wacce take mai raɗaɗi azaba mai ciwo Allah ya mana tsaye Allah ce wa ya kuntu ison hayar wato yana akan ku dangane da yin ramuwa wato idan wani ya kashe a kashe shi wannan abin to zai zama to ya ba ku natija ya ba ku sakamako na ne hayatun rayuwa kenan kuna da rayuwa idan kuna yin kisasi idan in mutane sun yi kisa ana tsayan musu da hukunci na kisa to za a daina kisa kun gane ko shi sa Allah ce wala ku fil qisas hayatun ya ulil albab wato kuna da rayuwa idan kuna tsaye da kisa za ku samu kurayi cikin aminci idan har za ku tsaye da hukunci na kisasi wato za ku tsaye da ramuwa idan wani ya kashe za a kashe shi to kowa ma zai kame hannunsa ba zai yi kisa ba ya kuli al'adab ya kuma abota hankali la'allakun tattakun wato haka kuma zai sa ku samu tsoron Allah ku samu takawa kun ga anan wato akwai hikima da balaga wato ta cikin ayar wala kun fil isawar sakayar laraba kafin saukar da alkur'ani suna da abun kalamai da suke faɗa dangane da cewa suna da cewa duk idan kisa wato yayi yawa sai a samu wato rayuwa mai tarin yawa kun gane ko sai filkatli filkatli katla li ya ƙilu katla kun gane ko ku yawaita kisa don wato kisa ya karamci suna nufin duk wanda ya kashe ku kashe sai a samu ne kisa ya yi karamci ba amma kawai ƙur'ani sai zo da balaga ta shawarar kun filkisa su hayatun ya ƙuri na kaga sai ce kisa ba kisa domin wanda ya a farko wato shi ne ya kisa amma da an tashi za a kashe shi ne ne ramuwa ce ba a in gane ko za a kai masa da haɗi wanda shari'a ta tsayan masa a kansa to wannan aya kamar yadda malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakum ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus sawm kalmar kutiba cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anar furida ko wajaba kun gane ko an wajabta ko an fallanta kun gane ko to anan sai mala ya ka a cikin afisilin qur'an yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala saboda mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaykumul qisasu fil qatl an wajabta muku dangane da ramuwa wato ta kisa wato ta kashe gawa wani kuma ku yi kisa ku rama kun gane ko irin abin da aka ce su irin su za ku kashe sai ce ai farada wal qisasu laysa bi fardin kuma shi kisasi ba wajibi bane kun gane ko misali ba wajibi ba ne bajan an maka kisa kai ma ka yi kisa ko wajibi ne ba wajibi ba ne ba domin za mu zo mu bayani a kan ayoyin da za su zo magana shi yasa ma ba da ya ce nan bal lil wali mukhayyarun fi wato wali na wanda aka kashe in an ce wali wanda zai tsinci lamarin wanda aka kisa kamar ɗan uwansa in gane ko waɗanda aka yi aka kashe maɗan'uwa su suna da ikon su ce sun yafe kisa sun yafe diya duka suna iya cewa ko kuma su ce sun yafe a yake safi amma akwai diya haƙƙi uku ne ga wanda ya kashe mutum yake a kansa akwai haƙƙi na wato kisosu ko ba haka ba akwai haƙƙi na diya kun sun ce ba za a yi kashe shi ba a ba da diya akwai kuma mai haƙƙi na mamaci wanda shi kuma babu wannan wato dole sai an je lahira in gane ko duk da jini sannan akwai haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala da ka kashe masa ba haƙƙin Allah subhanahu wata'ala in ka yi tuba to mata nasuwa Allah sai ya yi gurin amma haƙƙin waɗanda aka kashe madan uwa da haƙƙin wanda aka kashe nan haƙƙi ne na bayan Allah su waɗanda aka kashe madan uwa ana iya ko su ce sun yafe a ba su diya ko su ce har diyan ma sun yafe ko ba haka ba amma haƙƙin wanda aka kashe ba sai an je gaban Allah subhanahu wata'ala dole shi yasa kisa wato na mutum yana da hatsari mai girma yana daga cikin abubuwan da aka yi saɓani cewa wai Allah zai yafe wa wanda ya kisa ya kashe mumini da gangan akwai irin tubar da zai ya samu gafara ta gurin Allah karkashin ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa abin nan aya ta cikin suratul wanda Allah subhanahu wataala yake cewa قال فأولئك قال بتسمية فأولئك مأواهم جهنم آية عبد الله بن عباس آية نعمل شيئا إن الذين na mace ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wanda ya kashe mutum wa man qatala mu'minan yawa man qatala mu'minan muta'ammidan jazaohu jahannam ko wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'alim kun gane ko duk wanda ya kashe mumini da gangan kun gane ko yana da yana sani ya kashe shi ba tare da kuskure ba sai Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam wa'annan makomarsu ita ce wutar jahannam fa ghadiba Allahu alayhi na farko kenan Allah ya fushi da su wa la'anahum ya tsine musu mun gane ko sannan kuma makomarsu ita ce wutar jahannama za su dawama ciki da wannan ayar ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yake cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan da tuba da ya sota ba zai samu tuba ba mun gane ko wato ba za a karbi tubarsa ba saboda ne saboda Allah ya ce halili na fiha zai dawoma a cikin amma wasu malamai daga cikin jumhurin malamai sun tafi a kan inda ya yi tuba to batun nasuwa Allah zai gafarta masa mafi girman laifi shine shirka idan mutum ya yi shi ya tuba kafin ya mutu Allah zai gafarta masa kawai abu ɗaya ne za a ce haƙƙin wanda ya kashe idan aka je lahira ya za a Allah baya ya fi haƙƙin wani akan wani mun gane ko abinda zai yi wato idan aka je lahira in Allah ya duba irin tuban da wannan bawa ya mun gane ko zai bawa wannan bawa wato dama ko ya bashi daga cikin falalarsa ya biya wanda ya kashe saboda kallon irin tubansa wato da ya yi na gaskiya ne mun gane ko wannan malamai haka suka ce yana idan ya yi tuba tuba na gaskiya Allah a cikin rahamarsa da tausayinsa ya kalli ya tuba ya tuba tuba tobatan nasuha to an je lahira sai ya bashi daga cikin falalarsa dan ya biya wancan amma ba za a yafe ba kai tsaye a ce haƙƙin wato haƙƙin wancan wanda aka ce ya saraya kun gane ko to wannan shine dai abin da malamai suka faɗa kenan anan aya tana nufin wato kamar yadda malam ya ce Allah ya ba wa waɗanda aka yi kashe musu dan uwa ya ba su dama shine kutiba alaikum kenan Allah ya ba ku dama ta yadda ko ku yafe ko ku yafewa kuna da dama ku ce wato kun yafe kuna da dama ku ce amma dai haƙƙin Allah ya fallanta shi akan ku kuna iya ku ce ba ku yafe ba dole a biya wato ko kuma a kashe muku wanda ya kashe muku dan uwa to wannan aya tana da sababi na nuzul na saukarta kun gane ko abin da yake faruwa a lokacin jahiliya ko ce lokacin kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance tsakanin kabilu na larabawa ko kabilun yahuda kamar a kabilar wato banin nabir kun gane ko da bani ƙuraiza kun gane ko suna fifita junansu idan mutum ya kashe daga waccan kabila ya kashe ɗa sai wannan kabilan an tashi rama su ce ba za a kashe musu ɗa ba kun gane ko sai dai a kawo bawa su kashe kun gane ko sai dai su ba da bawa kenan suna nuna sun fi waɗancan kabilar ne matsayi ba za su ba da wato ɗa kamar yadda su suka kashe musu ɗa haka nan idan wato mace ta kashe wato mace a cikin su ba za su ba da macen ba a kashe kun gane ko haka nan idan wato kowacan kabila in ta kashe wato ta ce su ba za su ba da ɗa ba sai dai su ba da ba ko kuma bil'aks idan sun kashe wato ba sai su ce su ba za su yarda ba yadda a ba su wato ɗa su kashe to shi yasa Allah ya ce al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa kun gani wannan aya tana nufin nau'i nau'ul qatl da ke magana ba wai tana nufin ba idan da ya kashe ko kuma sai namiji idan ya kashe mace ba za a kashe shi ba kun gane ba haka take yi ba misali a ce idan namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba sai dai ne har da wasu a cewa a karo mai mace ya kashe sannan a kashe shi kaga ba haka ya take nufi ko kuma a ce idan da ya kashe wato bawa ba za a kashe shi ba saboda wancan duk da akwai mazhabar da suke tafiya amma mazhaba ce ba ta dubu kun gane ko za mu zo mu kawo bayani wato wanda yake a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam menene ya kamata a yi to wannan abu na farko ne kamar yadda Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yake cewa kana qablakum yaqtuluna al-qatila bil-qatil la tuqbalu minhu dayn diya a kuma aya ta sauka a can lokacin su kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce a kisasi kawai za su ba za su karbi diya kun gane ko ita ma aya yana daga cikin sababin saukarta kenan kuma dan a nuna musu cewa ana iya a kyale kisa domin addinin musulunci ba kisan yake so a yi ba yana so a bari a ra'ayi kun gane ko ana iya a yafe ba sai an kisa ba a ba da kun gane ko a ba da dalili misali kamar yadda ake faɗa wato biyan nan kimar rakumi guda ɗari shine biyan biyan mutum ko ba haka ba idan akwai rakuma sai a bada in babu ba sai a bada kimar rakumi kaga idan ana karɓar biya ko ana yin kisani wala kun fi qisasi hayatu za a samu rayuwa sannan sai hadisi na gaba da yake nuna sababi na saukar wannan aya kamar yadda hadisin abdullahi shi ma ɗan abbas allah ya kara masa ya yake cewa ya kasance kanu la yaqbaluna rajulu bil mar'a kenan kamar magana da muka gabata sun kasance su a lokacin kafin a turo manzana sallallahu alaihi wasallam ba sa kashe namiji da mace kun gane idan namiji ya kake mace ba za ka kashe shi ba wala ya fi nuna rarrabu bil rajul haka nan idan ma namiji ya kashe namiji ba za su kashe ba domin suna ganin ai wannan wato kabila ta mu ta bi waccan kabila da girma haka nan wal mar'atu bil mar'a fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da aya ta cikin suratul an'am ce Allah ya ce wa katabana alaikum fiya annan nafsa bin nafs kun gane ko annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn kun gane ko wal udna bil udna da Allah ya ce hakika mun wajabta cewa rai idan ta kashe rai za a kashe ta mun gane ko shi yasa suke ganin wannan ayar ta shafi mansuka ce ta waccan ayar ta wannan ayar da mun ganta cikin suratul baqara amma ba mansuka ba ce sai dai a ce ta yi bayanin waccan ta yi bayanin nau'i na kisan da aka ana su domin suna yin rashin adalci wajen kisa wannan kuma ta yi bayani dangane da ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wato a yi wajen idan mutane sun yi kisa za a daidaita wanda ba za a daidaita ba kamar yadda za mu zo mu bayani kafiri da musulmi kun gane ko kafiri ba za a taɓa kashe musulmi don ya kashe kafiri ba sai dai a biya biya kamar yadda za mu zo mu karanta hadisai da mazhabi na wasu daga cikin mazhabi suna ganin kawai ai wannan Allah ya ce annabta bin nafs suka kalli zahirar aya kun gane ko idan rai ta kashe rai za a kashe ta za mu zo mu bayani cikin wato hadisai kamar yadda muka fara to yadda waɗannan ayoyi guda biyu suna tattare da hukunce-hukunce wanda bayanin ma a ciki ne zai zo dangane da kutiba a yankin da resource in farko akwai hukunce-hukunce da ma da ya kawo guda biyar wanda a cikinsu akwai bayanai masu yawa za mu dunkule wasu daga cikin su mutar da su gane ko abu na farko da ya fara da shi shi ne هل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي shin ana kashe wato da idan ya kashe bawa za a kashe shi sannan kuma ana iya kashe musulmi idan ya kashe kafirin amana domin idan ka ce azzulmi suna nufin kafirin amana amma a nan suna nufin ko da ba na amanan ba ma zai iya shiga cikin mun gane ko ba yahude ko ba nasare ko kuma dai wanda ake tare da shi a garin musulmi kun gane ko tunda wannan hukunci na musulmai ne ba a iya a ba da hukuncin musulmai sai a kasashen musulmai yanzu sai da hukuncin musulunci kana kafar kafar kana iya kana da iko to ka gani dole shi yasa sai a ce zulmi kenan wanda yake kafirin da yake na amana a cikin kasar musulmai shin za a iya a kashe shi idan ya kashe wato za a iya kashe musulmin da ya kashe shi ko ko a'a biya za a sa a biya wanda shi ba da shi ikhtalafa fuqaha fil hurr idza qatala 'abdan malamai sun yi sabani wajen idan bawa ya kashe wato wanda ya da kun gane ko idan akwai ta ya kashe bawa wal muslim idza qatala dhulmiya haka idan mutum ya kashe kafin a hal ya kuce la kun gane ko ko ya qatala bima amla shin za a kashe su su wayannan biyun nau'in wayannan za a kashe wato ɗa idan ya kashe wato zulmi za a kashe shi ko kuma idan wato idan ɗa ya kashe bawa za a kashe ɗan nan ko kuma idan musulmi ya kashe kafirin amana za a kashe wato musulmi to a nan malamai suka yi saɓani abinda suka tafi a kan na farko jumhur suka ce almalikiya da shafiya da hanabila إلى أن الحر لا يقتل بالعبد يعني إمام مالك قلت مذهب المالكية مذهب الشافعية الحنابلة مذهب الإمام أبو حنيفة إمام أحمد بن حنبل أنت بتشوف بلا أكشي رابع إذا أكشي وتباع هكذا كما ولا مسلم بظلمين هكذا مسلمين إذا أكشي kafin amana shi ba za a kashe gane ko amma abu hanifa wanda aka abu hanafiya ta ko mu ce mazhabar hanafiya su kuma sun tafi akan ila annal hurra yaqtulu bil abd idan da ya kashe bawa za a kashe shi wa kadhalika al muslim yuqtalu bil dhimmi haka nan musulmi idan ya kashe kafin amana shi ma za a kashe shi amma wannan magana tana da rauni a wannan gaba da cewa za a kashe musulmi idan ya tafi kafin adillatul jumhur wato dalilai na malamai waɗanda suke mafiya yawa su ne malikiya maza ba malikiya da sharafiya da hanabila suka ba da dalili a cikin littafin Allah da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da hankali zai iya dauka kun gane ko yace amma fil kitab amma a cikin littafi alqur'ani kenan wannan aya da muka karanta ku kila alaikum bisawt bi qatla Allah ya wajabta akan ku dangane da ramuwa a cikin gawawwaki kenan cikin waɗanda aka kashe an wajabta muku ku yi isaci ku yi rama idan mutum ya kashe a kashe kun gane ko haka nan waccan aya ta cikin waccan sura wa katabna alaihi fiha anna an-nafs bin nafs ita kuma kaya tana nuna ba ma kisan rai ba hatta da wanda ya wal aina bil ain kun gane ko wanda ya cire wani ido za a cire masa ko ba haka ba wal udna bil udn was sunna bil sunna ko ba haka ba wal juruh kasar haka nan cikin wato ciwuka mutum ya jiwa wani rauni shi ma akwai wato kisa da ciki wanda ya fashe maka kai sai a fashe maka kun gane ko shi ne wani ruha da samu wanda ya karya wani shi ma sai a karya da sauran su dai kamar yadda malamai suka yi bayani sai ce فقد أوجب الله المساواة ثم بين هذا هذه المساواة بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى حقيقه الله يا وجبتا a daidaita cikin kisa har ya bayyana ma ya kawo da da da da bawa da bawa da kuma mace da mace yace balturu yusawi bil hukm idan ta ya kashe ta za a kashe shi gane ko wal abdu yusawi bil abd haka ne idan bawa ya kashe bawa za a kashe shi haka nan wal unsa tusawi al unsa haka nan idan mace ta kashe mace za a kashe ta mun gane ko fa ka annahu ta'ala yaqul yatakasalu al-qatila idza kana musawiyan su haka suka tafi akan su jumhur kenan za a kashe mutum idan ya kasance daidai da shi ne wajen kima da daraja mun gane ko amma su suna ganin ba za a kashe wanda bai kai kimar wanda ya kashe su a gurin jumhur mun gane ko idan bawa ne kisa ba za a kashe shi da wato da ba amma sauran da za a kashe mun gane ko su inda aka samu sabani da su gurin bawa da kuma zulmi inda wanda yake ba musulmi ba suka kawo wannan dalili da wannan aya sannan suka ce wa amma sunnata amma a sunna kamar sallallahu alaihi wasallam mun gane ko suka ce كما كما كما روى البخاري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلم الكافر النبي صلى الله عليه وسلم عشان حديث الإمام البخاري كتباع كشي واتو مسلمي سبو يا كشي كافر ngani ko ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri kenan idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi sannan dalili na hankali suka ce inna al'abda sil'atun domin shi bawa dalili na hankali da zai sa idan bawa ya kashe wato ba za a kashe shi aka ce shi ba kamar kayan kuɗi ba kasuwa ke za a siyo shi ba to ya ta yaya za a abin da yake kayan kuɗi za a wato kuma a ce wannan wanda yake ba a sai da shi a ce kuma za a yi ne a kimanta kuɗi idan aka kashe bawan zai yi nawa a kimanta kuɗi a bawan ne bawan haka suka ce saboda suka ce tafsila a wato kamar wani abu ne wanda yake na siyarwa a kasuwa to haka idan an kashe shi kawai za a je a ba da kuɗi a biya kun gane ko wannan shi ne daga cikin dalilai da su jumhur suka tafi a kai sai su abu hanifa su kuma suka ba da dalilin su cewa aya su ma suka kawo wannan aya suke cewa a cikin alƙur'ani suka kafa wuta da ya ayyana da dina amadu ku ci ba a rubutu ku so ku suka ce inna Allah aujaba liqatl alqatil بصدر الآية وهي عامة تعم كل قاتل سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو ذميا suka ce aya ganewa ce bata ware ba kowa ya yi kisa za a kashe shi kafiri ne aka musulmi ya kashe za a kashe shi wato ɗa ne ya kashe bawa kawai za a kashe suka ce ma aya ta zo mutla in gane ko abu tsaro bin tsaro wal abu ila akhir aya suka ce fa inna ma huwa ibqalu zulm alladhi kana alayhi ahli al-jahiliya aya ta zo ta wato hana zalunci da ya kasance a lokacin jahiliya kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallama amma yadda ya gabata a cikin sababin nuzul ba sa kashe wato wanda ya kusa wato idan ya kasance wato suna raina waccan kabila za su ce ba za a kashe musu na ba sai su ba da bawa haka nan suka ba da dalili da wannan aya ta ce wa katabna alaihi fiha an-nafs bin nafs ta ce ita ma aya ta ce an-nafs bin nafs rai da rai kawai kun gane ko idan ba za a filita wata rai akan wata rai ba wannan shine dalilan dalilin su na uku suka ce واستدلوا قراءة ثالثا واستدلوا كذلك بقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا duk wanda aka kashe shi saboda zalunci to mun sanya ma ɗan uwansa wato dama mun ba su dama cewa su yi abin da ya dace in sun ga kitsi wato kisasi za a yi musu na kisa a yi musu in sun ga za su yi haƙuri su a ba su biya wannan tarihi gare su gane domin haƙƙi na kisa ko shugaba zai da ko alƙali ko shugaba zai da haƙƙi a kan wani waɗanda aka yi wa kisa su suke da haƙƙi in sun ga dama su ce ba su yaje ba in sun ga dama su ce sun yaje amma wani baya ɗauke musu wannan haƙƙi kun gane ko to wannan dalil daga cikin dalilan da su a ana suka kawo sannan sun kawo dalilai masu yawa amma duk da haka saboda lokaci kuma masayin mu yana da yawa takaice a takaice mala ya ce a ƙuru ma zahaba biyu ma zahaba ko kuma mazhaba abu halifa ko mazhaba abu halifa fi qatl al-hurr bil abdi ma'qul ma'ana yace mazhaba ta abu halifa cewa idan da ya kashe bawa za a iya kashe shi wannan ana iya hankalta haka kun gane ko amma cewa kun gane ko za wace mu'ayyin da sunnatul mubahara haka nan kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam tana karfafa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala abdahu qatalnahu ko da mai bawa ne ya kashe bawansa za a kashe shi to kaga min ba da aula wanda ba ba mai bawan bai da ya kashe manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe bawansa da yake rike da shi za a kashe shi kun gane ko to ina ga wanda ba bawansa bane ya je ya kashe to kaga wannan zamu ci ana kashe da idan ya kashe bawa musulmi in dai bawa musulmi ne za a kashe shi kun gane ko wannan shi al-islam musulunci kan sawa bayan ahrar wal abid shine fiddima hakika musulunci ya daidaita tsakanin bayi da waɗanda suke aya a wajen jini mun gane ko inda ba mu musulmi mun gane ko fa hurmatu al-abdi ka hurmatu al-hur wato alfarma ta da a wajen kin a wajen jini kamar alfarma ce ta da kun gane ko alfarma bawa kamar alfarma ce ta da dan nafsul abdi ka nafsul hur haka nan ran wato bawa kamar ran wato wanda yake mai yanci ko kuma kace dani a wajen daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma al-qatl al-mu'min bil kafir amma kace mu'min da kafiri idan mumin ya kashe kafiri a kashe shi fafi nafsi min alqawl da abu hanifa yace anan da ya dauki annafs magana sai ce wanda yace wannan magana abin duba ce amma wallahi fihi ra'ayin jumhur abinda za a dauka ra'ayin jumhur za a dauka ba a kashe wato musulmi idan ba ku yan musulmi ya kashe kafiri ba a kashe shi ne a biya biya wannan kafiri kun gane ko la siyama ba'da an ta'akkada bi dalil sabit la yuqtil al muslim bil kafir kun gane ko la yuqtil la yuqtil muslim bil kafir ba a kashe wato musulmi da in ya kashe kafiri wannan hadisi kuma imamu bukhari ya rawaito shi Allah ya masa wannan shi ne matsarki gaba ta biyu shi ne har yi kutar wani idan kasa da wani da shin ana kashe uba idan ya kashe ɗansa shin za a iya kashe uba idan ya kashe ɗansa gane ko wannan ma malamai sun yi sun kai kawo duk da akwai dalilai da suka dogara da shi aljumhur malamai mafiya yawa sun tafi la yi kafar la ya fasulul walid ila qatala walad ba a kashe uba idan ya kashe ɗansa gane ko lima ruya an nabi sallallahu alaihi wasallama saboda abin da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqtulu walidun bi waladi ba a kashe uba idan ya kashe ne dansa kun gane ko ba a kashe uba idan ya kashe dansa wannan akwai maganganun malamai bari mu fara da magana Imam Malik wa qala Malik radiyallahu anhu ko kuma rahimahullah Imam Malik Allah ya masa rahama yake cewa yuqtalu idza ta'ammada qatlahu idan uba ya yi gangancin kashe ɗan ana kashe inda gangan ne kawai ya sa wani wato karfe ya bige shi ya ce na gari da cila ko wani abu ya ganganci da gangan ya yi to kisa imam ba ya ce to za a kashe shi gane ko ko kuma ya turo da shi daga sama ya faɗo kun gane ke ganganci ne wato na kisa ko ya soke shi da wata wuta to wannan ana iya kashe shi imamul qurtubi yace la khilaf fi mazhab malik annahu idza qatala rajul idza qatala rajul ibnahu muta'ammidan ba sabani wato kamar yadda imam malik ya faɗa idan mutum ya kashe dansa da gangan kun gane ko wato shi ma a kashe shi annahu yuqtal qawlan wahida yace magana daya idan mutum ya kashe kansa da gangan za a yi kashe shi kun gane ko amma idan ramahu bisila amma idan ya jefe shi da makami misali wuka na hannunsa ya jefa saboda ya mai laifi ya ba shi abu sai ya jefe shi da wani abu wanda yake makami ne kun gane ko sai ya ce idan ake wannan abu ya faru adaban ya ce ya yaka ne don ya ladabtar da shi kun gane ko amma ba dan yana yin kisa ba wa taballuran a nan abin da ya kamata za a yi masa taballurin biya da ba za a kashe shi ba amma za a yi masa biya za a sa mai biya mai kauri ya biya kun gane ko za a ce biya biya mai girma taglizu diya a tsaurara mai diya ta zamto ta yi tsananta a gare shi yadda sai ya wahala kafin a biya diya wannan dai shi ne magana amma ma da ce alƙawar ba da ya kowa mazhabu da ya ma zahabu da yin jimur abin da ya fi shi ne magana abin da malamai suka da mafiya yawa a kai shi ne wato idan uba ya kashe kansa ba za a kashe shi ba sai a cikin biya diya ba da ko li'anna الذي هو هو سبب وجودي kun ga ko ne annal abba saboda shi uba kana sababu wujudil ibn shine sababin samuwar da to ta yaya za a ce wanda yake sababin samuwa kuma a kauda shi saboda ya yi sababin tafiyar abin da shi ne sababin samuwar shi ne abin da malamin ma kai ya ce saboda abin da aka sani cewa uba ne ya taika uba mutum da wanda yake mai tausayin ɗansa kun gane ko haka aka fi sani ba a san uba yana rashin tausayi wato ɗansa shi yasa ba za a yi mai zaton cewa da gangan ya kashe shi kawai idan ya kashe shi za a ce wani sababi ne wanda yake ba da niyya ba za a bai mai biya biya amma kuma idan ɗa ne ya kashe uba ana kashe shi kun gane ko al'aqs kenan gane ko inda ɗani zai kashe baba to shi ana iya a kashe shi wannan amma uba ba a kashe shi idan ya kashe da Allah ma hukunci na gaba a kan misali hal yi kusanin jama'a bil wahid shin za a kashe mutane masu yawa da mutum da Allah ya ce annafsu bin nafs ko ba ka ba yanzu to sai wani ya je ya gayyato mutane sai su samu su gaci su sai su kashe mutum guda to shi wa'annan jama'a din za a kashe su saboda sun kashe mutum da duk wa'annan masaya ɗin akwai sa musulunci in gane ko mana ya ce ikhtalafa al-fuqa fi jama'ati idza ishtaraku fi qatl al-insan hal yuqtal hal yuqtalun bi alama zahabai in an yi sabani gurin malamai sun kasu gida biyu cewa idan mutum ya kashe idan kai mutane da yawa suka yi tarayya wajen kashe mutum guda ɗaya shin za a kashe su akwai mazhaba ta jumhurin malamai tun daga sahabbai ha'a a immatul arba malamai waɗanda suke mu'tabarai guda hudu su ne malik da abu hanifa da ahmad da shafi ko to waɗannan gabaki ɗayansu da wasu daga cikin sahabbai mafiya yawa kun gane ko ya ce ma zahabar jumhur wa na immatul arba annal jama'ata ya kusuruna liwahi cewa idan jama'a suka haɗu suka kashe mutum guda ana kashe wannan shi ne tun lokacin sayyidina umar allah ya ƙara masa yadda yake a kai ka duka ma ka ce wato ijima'i ne na sahabbai sayyidina umar shi ne fara wannan mas'ala wasu mutum bakwai suka haɗu suka kashe mutum ɗaya biyu ya kashe su an gane ko wasu suka so su yi mai inkari ya ce wallahi da mutanen garin sana'a a ƙasar yaman gari ne guda ya ce da za su haɗu su kashe mutum da wallahi sai na kashe su gaba ki ɗaya in gane ko ga wannan tun lokacin sahabbai akwai wannan ijma'i shi yasa jumhur sun tafi akan duk mutane suka haɗu suka kashe mutum guda za a je a kashe su domin idan mutane suka gane cewa idan sun yi gayya sun kashe mutum ba za a kashe su ba to kowa zai je ya yi ƙoƙarin idan zai yi kisa sai ce ba zai kashe shi kadai ba ya yi gayya ya gayyato wasu su je su kashe wannan fa duk ana yi ne don a kare rayuka na mutane to ka gani wanda zai ce musulunci yana kira da ta'addanci kaga sai dai mu ce ko dai bai fahimci addinin musulunci ko kuma shine dan ta'addan ko kuma dama yana so ya yaki addinin musulunci amma ku duba musulunci yadda yake ta ba da kariya dangane da rayuka mutane in suka haɗu suka yi kisa aka ce duk a kashe su saboda kan waɗansu su ɗauki wannan niyyar su dinga yi suna zuwa suna kashe wato mutane sai mazhabu zahiriya amma su waɗanda suka ware zahiriya wato su ne masu bin zahirin nafsi kun gane ko su sun ne da wata ruwaya ta imamu ahmad annan jama'a ta da kumbutar bilwahi cewa mutane ba a da yawa an sun kashe mutum guda ba za a kashe amma wannan maza ba ce mai rauni wancan dai za mu ɗauka wanda muka kawo ta tun da kan sahabbai har zuwa ahmad da arba sun haɗa kanta mun gane ko dalilin kuma shi ne ما روي عن عمر رضي الله عنه قتل سبعة في غلام قتل بصنعاء wato sai na umar ya kashe mutum bakwai saboda wato wani yaro da aka kashe a garin sana'a a ƙasar yaman ya ce wa ƙare da aka yi masa inkari ce lau tamala alayya ahad sana'a na ƙasar tuhum wato da duka mutanen sana'a za su haɗa wato su kashe mutum guda Allah da sai na kashe sabon da ke nuna cewa wato idan mutane ne yawa suka haɗu suka kashe mutum guda za a kashe su saboda a kare rayuka ta mutane ko ce rayuka wannan shi ne haka nan kala ibn kafir imam ibn kafir yake faɗa a cikin tafsiri yace wala yu'raf lahu fi zamani mukhalafun min sahabati min as-sahabati wa zalika kan ijma ba a samu wani daga cikin sahabbai ba yawa sayyidina Umar wato musu ko ya saba masa dangane da wannan matsala ta cewa idan mutane da yawa suka kashe mutum guda ana kashe su ba samu wani daga cikin sahabbai ya ya saba masa ba sai zama abin ijma'i kamar ijma'i ne na sahabbai cewa duk idan mutum wato mutane da yawa suka kashe mutum guda za a haɗu a kashe a ga wannan ke nuna cewa dai ya ishe ka tun da aka ce sai na umar da sauran sahabbai sun goya mai baya cewa idan mutum guda ya kashe wato idan mutane da su kashe mutum guda za a kashe kaga ya ishe mu gane cewa wato wannan dalilin ya isa mu gane cewa ana kashe jama'a wato idan sun kashe mutum sai hukunci na hudu na kusa da na ƙarshe al-hukmur ra'i كيف يقتل الجاني عند القصاص الجاني شنو الظالم يا za a kashe wanda ya kisa in an zo kisas in gane ko ikhtalafa fuqaha fi kayfiyat al-qatl ala mazhabai malamai sun yi sabani wajen ya za a yi ai kisan wanda ya kashe mutum an zo yi mai kisasi gashi an kama mutum ya yi kisa wayanda aka kashe madanwa sun ce su sai an rama musu kisa to ya za a kashe shi kun gane ko fa zahaba malikiya wa shafi'i ko fa zahaba malik wa shafi'i wa riwayatan an ahmad wato imam malik da imam shafi'i da wata ruwaya daga cikin ɗaya daga cikin ruwayoyi na imam ahmad ce annal qisas yakunu ala sifati lati qatala biha utila biha ko qatala biha qatala biha wato qisasi zai kasance irin yadda mutum ya kashi wannan mutum kun gane ko ai daman me kisasi kisasi shine ramuwa ko to su jambur ko ce imam malik da shafi'i da wata ruwaya ta imam ahmad sun tafi akan cewa idan mutum ya shaƙe wani ya makure wuyansa shi ma idan an tashi kisasi makure wuyansa za idan mutum wato bindiga ya sa ya harbe wani shi ma an tashi bindiga za a harbe idan mutum igiya ya naɗe mutum ya shaƙe shi ko guba ya sa wa mutum ya sa abinci ya mutu ya ta wahala har ya mutu shi ma guba za a sa masa ya mutu haka su suka tafi a kai in gane ko kamar yadda wanda ya kisa haka bai tafi in gane ko har suka kawo misalai kamar yadda muka kawo idan mutum ya wato ya jefo wani katon karfe ya roce kan mutum har ya mutu shi ma haka za a ko dutse kun gane ko haka bi yadda dai mutum ya bi yayi kisa haka za a yi suka ce saboda Allah ce wa katabana alaikum ya a kutiba alaikum al-qisas ay haythu awjabat al-mumathala Allah ya wajabta mumathala daidaita kun gane irin yadda kai kai bi kai kisa haka za a yi a ba kace ka haka su fahimci aya kun gane ko sai Abu Hanifa wa zahaba Abu Hanifa wa Ahmad abu hanifa daman baya a cikin wata ra'ayi ahmad ne a wata ruwaya ta sa aka samu to su sun tafi akan cewa ila annal qatl la yakunu illa bisayf kisa kawai da takobi yake yi kisa na kisasi wato za a samu takobi ne kaifi a fille kan wanda ya kisa ba za a lura ko da ɗaure mutum ya yi ta bashi giya ya yi tatil har giyar ta yi ƙarfi ta kashe shi ba za a ce to a ɗauko giya a ta bashi sai ya sha giya ta kashe shi kun gane ko ko ya bashi wani nama na alade mai guba ya ce shi ma sai an nemo nama alade an bashi ta har gubar ta kashe shi a kawai za a samu takobi a kashe shi ya annan maƙuluba domin abin da ake so لأن المطلوب بالقصاص وما أبن لا يسوع وجر راموا إتلاف النفس بالنفس in rasa rai da rai kun gane ko kawai a kore wata rai da saboda ta kashe wani rai shi ne abin da ake wasu dallu bi hadisi sun kai kafa hujja da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa la qawla illa bisayf ba kisati sai da takobi kun gane ko wa hadithun nahyu an mutla da kuma hadisin da yake hali akan mutla kusan mutla ko ai ta tattoka mutum da a mutum ko da an kashe shi ai ta tattoke shi a daddaba masa wuka bayan ya mutu ba duka suka ce wannan ba a yin kisa irin wannan kisa kisa a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi idza qad idza qataltum fa ahsinul qatla kun gane ko idza qataltum fa ahsinul qatla idan za ku yi kisa ku kyautata kisan da za ku har ma ka ce idan ma dabba za ka yanka ka wasa wukar ko ba haka ba Allah ya wajabta wato kyautata a bisa dukkan ku kun gane ko to ko da kisa za a kyautata wai za zabahtum ba su libha ko zabha idan za ku yanka ku kyautata yanka ku kenan mai yanka ya waka hukarsa kun gane ku to haka nan wanda za a yi wa kisasi ba a so a wahalar da rayuwarsa kawai a fille masa kai da takobi don ya mutu kun gane ko kenan mun gane cewa wato abin da jumhur ko abin da kai jumhur suka faɗa ba shi ne rajihi ba abin da maza abin abu hanifa da a hanabila kun gane ko imam abu hanifa da hanabila suka tafi a kai shi ne ya fi kenan idan mutum ya kisa an zo kashe shi kawai a samu takobi mai kaifi a fille masa kai wannan shi ya fi sai hukunci na ƙarshe kun gane ko wanda shi ne a ƙarshe a wannan aka mallabi ya tawalla amul qisas wane ne zai jibinci lamarin yin qisas gane ko shin ni idan an kashe min dan wani ne zan dauko makamin jin kashe wanda ya kashe min gane ko so ko ya ne al'amari na'am قال القرطبي ما القرطبي اتفق اتفق الأئمة kun gane ko اتفق الأئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان yace malamai a imma sun yi fatawa cewa bai halatta ga wani mutum guda ba idan an makashe masa dan uwa ya ɗauki makami ya je shi zai rama wannan kisa da aka yi gane ko a'a haƙƙinsa yana gurin mahukunta hukuma ita za a kai wa ita za ta ɗauki wato hukunci a hannu amma mutum baya ɗauka hukunci a hannunsa domin idan aka ce kowa zai ɗauki hukunci a hannunsa kaga fauda za ta yi ko ba haka ba wani shi ma ya zo ya karya ya ce wani ya kashe mai ɗan'uwa duk karya yake ko ba haka ba to shi yasa ba a bar hukunci a hannun ɗaiɗaiku ba sai aka bar hukunci a hannun wa a hannun shugabanni saboda musulunci yana da tsari kun gane ko a ce walaisa linnasa an yaktafsa ko walaisa linnas an yaktafsa ba'dhum bi ba'd min ba'd baya kan mutane cewa su yi hukunci su yi kisace su yi ramuwa tsakanin su da juna a za su bai za su mayar da hukunci gurin shugabanni kun gane ko wa inna ma zalika lis-sultan wannan hukunci zai koma ne wurin shugaba na musulmi kun gane ko wannan shine abin da ake ya zama wajibi dangane da wato wanda aka yi makisa su mika abin gurin hukuma ta wato shugaba na musulmi alhamdulillah kasashen mu duk da ba abin shari'a ta musulunci amma waɗannan abubuwan ai akwai wato hukumomi na musulunci da ake cewa ko kotuna na musulunci da ake ake da su kenan sai shugabanni su yi kokari su kafawa wato musulmai wato kotuna na musulunci waɗanda za a dinga kai irin waɗannan wato hukunce-hukunce ana tsaye da shari'a ta addinin musulunci domin Allah ya ce wa lakum fil qisas hayatun ya domin a cikin ɗaya da kisasi akwai samun zaman lafiya da rayuwar al'umma ko ba haka ba amma idan aka ce wannan zai kisa a kyale shi wancan ma ya kisa a kyale shi to ba za a zauna lafiya ba Allah ya mana bari a cikin waɗannan ayoyi masu albarka za mu fahimci wato cewa lallai tsaye da kisasi farilla ce da Allah ya sanya ta akan bayi mulai kuma zai gyara tsakanin mutane kun gane ko sannan kisasi wato yana rage wato laifuka manya zai takaice wato samun wato laifuka manya duk wanda ya san in ya yi kisa za a kashe shi zai kame hannunsa sannan kuma zai bayar da dama mutane su rayu cikin ni'ima kun gane ko sannan zai ba da kariya ga afrad wal musamma kowa zai samu rayuwarsa a cikin nutsuwa da kuma dukkanin wato al'umma za ta samu nutsuwa cewa babu wanda zai mata barazana da kisa domin duk wanda ya kashe ya san za a kashe kun gane ko sannan kuma dangane da tausayi na Allah sai ya abu idan idan abal auliya al-qasim idan wato majisinta lamari na wanda aka kashe suka yi afuwa kun gane ko to sai aka ce waɗanda aka yi wa kisa su yi haƙuri su karɓa su karɓi su bibi wanda zai biya biya a hankula har ya biya ku biya kun gane ko sannan shi kuma ya zama wajibi wanda zai ba da biya ya yi ƙoƙari ya bada ta akan lokacin da aka sanya masa ba tare da ya ja lokaci kun gane ko duka wannan za mu gane sannan sauki da abuwa da rahama ta ubangiji ga mummunai sai ya wajabta a kansu ne wato ya wajabta kisasi da kuma ba da diya a madadin kisasi duk wannan tausayi ne da rahama ta ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم نعم الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الله يا وجبتا أكمكم idan mutuwa ta zo wa ɗayan abin da ake nufi da Allah ya wajabta a kan ku wato idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku to idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya zai a wajabta masa wani a idza hadara asbabul maut kun gane ko kenan idan sababin mutuwa ya taho wa ɗan mutum yana kwance a gadon asibiti alamun dai wannan rashin lafiya ta sai ga kamar ba zai miƙe ba kun gane ko to sai yayi wasiya shine Allah ya ce la hadara ahadukum al-maut in taraf khairan idan Allah wato idan idan alamun mutuwa ya zo wa dan wato in taraf khairan idan ya bar dukiya mai tarin yawa to al-wasiyatu kun gane ko Allah ya wajabta masa yayi wasiya kun gane ko ya ake yin wasiyan nan ko kuma gawa za a yi wasiya sai aka ce ne walidai za a yi ta ne da iyaye wal aqrabi da wanda suke makusanta bil ma'ruf amma ta hanyar kyautata kun gane ko wasiya ta hanya mai kyau wasiya ta abu wanda yake na kwarai Allah ya ce haqqan ala al-muttaqin wato wannan haƙƙi ne da Allah ya wajabta ta gawa alal mutaqin ga waɗanda suke masu tsoron Allah haƙƙi ne ita yin wasiya da Allah ya wajabta akan masu tsoron Allah wannan ayar da Allah ya ce kutiba alaikum Allah ya wajabta akan ku idza hadara ahadakum al-maut idan alamun mutuwa kun gane ku suka zo ma ɗayan ku in taraf khairal wato in ya bar tarin dukiya malamai suka ce khairan gurare da yawa idan alkhairu ya zo wato yana nufin tarin zuciya wa innahu li hubbil khair la shadid ko ba haka ba ana nufin dukiya nan ma kuma da Allah ya ce khair yana nufin dukiya kun gane ko wato ana nufin dukiya mai tarin yawa akwai malaman da suke yi kokarin su ce in ya kai kaza dukiya in ta kai dinari kaza in ta kai dinari dubu kaza amma malamai suka ce a bar babi a kofa a buɗe domin ganin yawan dukiya ya danganta daga guri zuwa guri gane ko wani dukiyar da ake gani a wannan garin mai yawa ce a wani garin ba mai yawa ba ce gane ko kawai za a duba oki idan mutum ya bar dukiya kamar nawa ce take zamantowa dukiya mai tarin yawa to idan mutum alamun mutuwa suka zo masa yana gadon asibiti ko yana gida a kwanci sai ya ga zai mutu to sai ya tsaya yi wasiya kun gane ko a cikin dukiyar nan ta wasiyar nan tana da ƙa'idodinta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbatar a cikin hadisi ba a wato yin wasiya ta wuce wato ɗaya bisa uku na dukiya ita kanta manzo Allah ya ce absolute absolute kafin kun gane ko wato ɗaya bisa uku tana da yawa da ka bar magadanka talakawa gara ka bar su cikin wadata mun gane ko da ka bar su talakawa su je suna roƙon mutane suna tarba hannu ce manzo Allah ya ce gara ka bar su kenan shi yasa su ma suna ganin ma in san samu kar ta kai ɗaya bisa uku mun gane ko to amma dai in ma an yi ta da yawa kar ta wuce a kasa gida uku a ɗauki ɗaya a bada ta wasiya gaba ta farko kenan sannan wasiyan nan dole da Allah ya ce wato alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin bil ma'ruf kafin ku zo kan lilwalidaini wasiya ana yin ta ne akan abin da yake na gaskiya kenan ba a wasiya da abin da yake barna ne mutum ba zai yi wasiya da cewa in na mutu akwai wani gidan giya da ya kamata a gina ban samu na gina bai cewa yayin tafi ba za a cika wannan wasiya domin ba ma'aruf ba ne ba ko ba haka ba za a da ya cika ko ya ce akwai wasu akwai wata satar da ya cika zubi ba a je a zuba masa ba za a zuba ba a yi ba a cika wannan wasiya kun gane ko ko kuma akwai wasu dai ayyuka na barna ba za a cika wannan wasiya ba ko kuma ya bar wasiya wadda take ta saban Allah ne ku ɗauke ta wato ba a cika masa wannan sabo da za a yi mai da dukiyarsa sannan da ya ce liwali daini wala ƙarami to a nan malamai suka ce dole a cire iyaye ba sa cikin waɗanda ake mawasu ya gani in gane ko domin suna cikin magada manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma la wasiyata bi duwari la wasiyata bi duwari ba a yin wasiya ga wanda yake shiga in gane ko ba za ka yi wasiya ka ce to gidana na guri kaza na bawa mahaifina ko mahaifiyata kuma gashi za su bayan kuma an ba su wannan kuma a zuwa raba gado ba a ba su wasiya suka ce wannan ayar ayar da ke magana a kan gado ta shafe wannan gaba ta wannan sura haka nan duk wanda yake cin gado ko ɗa ko kuma wani makusanci da an sanya masa rabo a cikin alkur'ani ba zai ba za a masa wasiya amma waɗanda al'akarabi a nan kamar yadda wasu malaman tafsir suka ce suka ce su ne zaul arham wanda ba su da gado sai daki na uwa yana su ba sa cikin magaba magana kamar wani kanin uwa ko wan uwa ko kanwa uwa ko yar uwa duka waɗannan suna cikin zaul arham ko ba haka ba za a yi musu ko aboki kun gane ko ko wani dan uwa mani sarki kun gane ko duka waɗannan za a yi musu wasiya a cikin abin da bai wuce ɗaya bisa uku na dukiya amma wanda yake gado ba za a masa wasiya ba ko an yi wasiyar ba za a cika ta ba za mu zo ayar da take cewa fa man kafa min musin jaraban aw isman fa aslaha fala isma alayhi za mu zo mu karanta ayar ko da fa'idin ba kuma wannan ayar ma ina ga dole mu tsaya akan ta ya kamata mu tashi saboda muhimmancin ta kuma lokaci yayi wato Allah subhanahu wa ta'ala ce kaman baddala duk wanda ya canza wato wasiya bayan mutum ne wanda mamaci da ya wato kafin ya mutu ya mai wasiya a kan abin da yake na kwarai ya mai wasiya ta gaskiya sai ya zo ya canza ta ko su ɗayan mamaci an musu wasiya a bawa da kaza a bawa da kaza daga baya suka da abin yayi yawa suka ki ba da wannan wato dukiyar to Allah ya ce duk wanda ya canza ta fa inna ma ba da masu yawo bayan ya ji abin da wato wanda ya wasiya ya faɗa sai da gangan ya juya ta ba ta ce fa inna ma ismu alal ladina yubaddiluna to laifin zunubin wannan canza wasiya yana ga wanda ya canza ta shi wanda ya mutu ba wani Allah ba zai kama shi ba wanda ya canza wannan wasiya ta daidai shi ne Allah zai kama da laifi innahu a inna Allah lalle Allah samiun ali Allah wanda yake mai ji ne kuma alimun masani mai ji ne dangane da abin da bayan suka yi tsakanin ko da su biyu ne Allah yana sani ya san da su ko ba haka ba kuma alimun masani ne dangane da abin da suka tattauna a kansa idan daga baya wani ya zo ya yaudaru wani a cikin su to Allah subhanahu wata'ala zai kama shi da wannan laifin Allah ya mana tsari idan Allah ya kai mu sati mai zuwa saboda mahimmancin wannan gabar za mu tashi farkon ayar kutiba alaikum kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut saboda karin bayanai dangane da wasiya ya ya kamata a zartar da ita ya ake yin ta da kuma me ya kamata mutane su lazumta wajen wasiya sai mu haɗa ta da sauran ayar da take alaƙa da sauran ayoyi abin da muka faɗa dai na dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko mun tuba harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh